أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون منكم آمنوا قومهم إلى الفتنة أوكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما إن شاء الله إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yau muna takwas ga watan ramadana hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alif dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da tara ga watan biyar efur miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da biyu insha Allahu za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba a karatun da ya gabata muna aya na casa'in daga cikin suratun nisa'i illallazina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqun aw ja'ukum hasirat suduruhum ay yuqatilukum ay aw yuqatilu qaumahum ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا yanda Allah Ubangiji ya faɗa dai dangane da waɗanda suke da dangane da alaƙa tsakanin wanda kuna da alkawari tsakaninku da su sai kuma suka fake da su suka nuna su ba za su yaƙe ku ba to Allah Ubangiji bai ba ku daman ku far musu ku afka musu ba duk wanda bai zamo makiyinku ba kuma bai zamo yana ba ku barazana ba Allah Ubangiji bai ce ku afka masa ba Allah bai ba ku daman ku afka masa ba don haka a aya na tasa'in da ɗaya shine ayan da za mu tashi satajiduna akharina yuriduna ayyamanukun na'am ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أوكسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
ستجدون آخرين يريدون أن يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا الله يتي ستجدون آخرين ذاك ساموا سدبانكما يريدون أن يامنوكم سنة سنسو أمن تدكو سنونا مكو سو سني إيماني دمن ذن الله صلى الله عليه وسلم سننكما ويامنوا قومهم idan sun koma gurin mutanensu sai su zama kafirai in sun zo gurin manzon Allah sai su nuna sun yi imani da manzon Allah sabila su zauna lafiya sabila da su zauna cikin aminci idan sun koma gurin mutanensu kuma sai su ce su kafirai ne kaga dai wannan ma shine dai munafincin ko yuriduna ayyamanukun suna son su aminta wato su aminta a gurinku su amince muku wa yamanu qaumahum sannan su amincewa mutanensu kullama ruddu ilal fitnati duk lokacin da aka maida su zuwa ga kafirci urki su fiya sai su koma cikin kafirci ma'ana duk lokacin da suka koma gurin mutanensu wanda kafirai ne sai su ce mu din nan da mu da ku sak uniform ɗaya mu kafirai ne aiwa ne kawai dalilin kaza da kaza da kaza yasa muke muke abin nan ɗinsa amma mu ma bamu yarda da shi ba kamar dai yadda Allah ya faɗa wa idza laqul ladina amanu qalu amanna ko in sun hadu da mu'mine sai su ce sun yi imani idan sun koma gurin kafirai sai su nuna ana tare gaba ɗaya jam'iyyar su ɗaya ne kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha duk lokacin da aka maida su zuwa ga fitina na kafirci alfitnatu anan ana nufin kafirci urkisu fiha sai su koma cikin kafirci din sai a maida su cikin ta fa in lam ya'tazilukum idan ba su tuɓu ga barin cutarwa ba da suke yi wa manzon Allah. Wa yulku ilaikum salama kuma suka miƙo muku aminci wato suka miƙa aminci a gare ku wato suka tabbatar da cewa ba za su cutar da ku ba wa ya kufu aidiyahum su kuma ba su kame hannunsu ga barin ku ba fa ku kama su waqtuluhum ku kashe su haisu saqiftumuhum duk lokacin da kuka tadda su kuma a duk inda kuka tadda su wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina waɗannan kan mun ba ku dama bayyananne a kansu ma'ana duk wanda yake ba ku barazana akan addini duk wanda yake ba da ƙarfi ma maƙiyanku duk wanda yake zuwa gurinku ya nuna yana tare da ku idan ya je ya haɗa kai da maƙiyanku kuma bai kame gabarin cutar da ku ba an ba ku dama wato ku ɗau mataki a kansa kamar yadda kuka ɗau mataki a kan kafirai sabila da babu yadda za a yi wanda yake tare da kai kullum yana ce yana son ka ya je ya haɗa kai da makiyinka duk wanda zai haɗa kai da makiyinka ba wanda za ka amince masa rayuwanka ba ne idan mutum zai zo ya nuna maka shi amincacce ne a gurin ka ya zauna da kai ya san mu'amalanka ya san zamantakewanka ya san komanka sannan dan an juma ka je ka gan shi ya haɗa kai tare da makiyinka wannan ba abokin zama ba ne saboda haka waɗannan su abin da suke yi kenan yuriduna an yamanu kuma yamanu qaumahum suna son su amintar muku su amintar kuma da mutanen su akan cewa su dinnan suna tare da kowanne amma kullama ruddu ila alfitnati urkisu fiha duk lokacin da suka koma zuwa ga fitina sai su wato zuwa ga kafirci sai su koma cikin kafirci din an ce wannan aya ta sauka ne dangane da wasu kabilu guda biyu wato kabilan Asad da Gadfan waɗannan kabilan su ne idan sun zo gurin manzon Allah Madina sai su nuna mubaya'a da sallamawa da imani idan sun koma gurin mutanensu shikenan sai su koma cikin kafirci yau musulmi gobe kafiri ko muzabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i suna nan tsakani ba su can ba su nan amma ainihin su a can suke an gane ko ainihin su a can suke amma kuma ba su tabbatar da fiskan su kwaya daya shi yasa cutar wanda munafiki yake yi wa musulunci yafi cutar wanda kafiri yake wa musulunci yafi shi yasa Allah ce innal munafiqina fi darakil asfali minan nar munafikai suna can can can ƙuryan wuta a ƙasan su Abu Jahal da Abu Lahab anan suke sabila da su irin yadda suka ɗauki hanyoyin cutar da manzan Allah kuma tare da suna manne da manzan Allah to aka ce wannan ta sauka ne wato akan waɗannan kabilu guda biyu kuma Allah Ubangiji ya ba da dama ga manzan Allah da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama kan duk wanda ya haɗa kai da wanda zai cutar da su su ɗauki mataki a kansa kuma kada su ba shi daman da zai samu sararin da zai ci gaba da cutar da su dukkanin alkur'ani wato ibra ne da kuma wato abun wa'azantuwa shi yasa Allah ubangiji yake kira mutum ya ya kalli alkur'ani a koda yaushe duk matsalan da ta dame ka ka juyo ka kalli alkur'ani idan ka kalli alkur'ani zaka samu mafita a ciki wannan mafita ne da Allah yake nuna ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma tunda aka ce maka yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma munafiki yakan cutar da shi yayi masa wannan yayi masa wannan har suna shelantawa idan an dawo madina ko ya kuluna la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-azal suna ce idan mun dawo al'azu min maɗaukaki zai fitar da kaskantacce wai abdullahi ibn ubayi ne maɗaukaki sabon manzan Allah kuma su ne kaskantattu Allah sai ce walillahi izzatu wali rasulihi walil muminin izza da buwaya na Allah ne da manzon Allah da muminai duk yadda ka ga musulmi ya samu kansa cikin taskum ya samu kansa cikin jarrabawa ya samu kansa cikin wato rashin buwaya wallahi shine maɗaukaki duk abin da kake ganin sa shine ɗaukaka na dukiya da mulki wato ba anan mulki ba anan ɗaukaka yake ba ɗaukaka shine mutum ya zamo yana tare da Allah yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yawa munafiki yana ganin yana cutan ka bai san kansa yake cuta ba yana ganin yana maka koma baya bai san kansa yake mayarwa baya ba yana ganin yana dakushe ka bai san kansa yake dakushewa ba sabila da shi munafiki ya hada sifofi da yawa shi mahasadi ne shi annamimi ne shi mai giba ne shi mai yada kila wa kala ne shi masharranci ne ya hada sifofi da yawa miyagun sifofi wanda a cikin sifofin idan an ɗauki ƙwaya ɗaya giba wanda manzo Allah ce algibatu ashaddu min zina giba ya fi zina muni ko to ta'adan munafiki kenan giba duk yanda ka kai da amincewa da shi kana tashi zai zage ka sai yasa majalisar munafirci bai yi ba da ka ga an taru idan dai munafinci aka saba yi mutane goma su taru to ɗaya na tashi da a zage shi ɗaya na kuma tashi da a zage shi idan ba ka so a zage ka to ka zauna ka zamo kai ne ƙarshen wanda da ka tashi a gurin amma idan ka in ka tashi ka bar mutum biyu to sai sun zage ka kuma ko da yaushe munafiki Allah Allah yake yana tajassusi yana Allah ya faɗa mana abin da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna habba habba su ji wani labari dangane da abin da ya shafi aminci ko tsoro da ya samu sahabban manzon Allah maza maza sai su je su yada to haka munafiki yake kullum yana tajassusi yana kalato labari da kalato asirin da yake koye domin ya je ya yaryada ya je ya yada saboda haka wato sifofi na munafiki da alamomin munafunci suna da yawa kuma mutanenmu da yawa sun hau kan waɗannan abubuwa da yawa ka yaɗa maganan da bai tabbata ba kila wa qala wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana ba da labarin sab'ul mubiqat abubuwa guda bakwai masu halakarwa wato manya manyan alkaba'ir manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa qawlu zur wa shahadatu zur ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur mutum ya faɗi abin da ba a yi a gabansa bai ce ai kaza ya faru a gabana aka yi ai kazan nan ya faru kaza da kaza da kaza da kaza ko ku shaidan zur ba a yi abu a gaban ka ba wani ya zo ya baka labari kai kuma kai shaida akan wannan abin duka wannan sifofin munafikai ne Allah ya kiyaye mu da munafinci to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da Allah ya faɗa masa ya ce masa fa in lam ya'tazilukum idan ba su tubu gabanin cutar da ku ba wa yulqu ilaykum salama kuma basu nuna aminci ba basu miko muku aminci ba wa yakufu aydiyahum kuma basu kame hannunsu ga barin cutar da ku ba fa khuzuhum ku kama su waqtuluhum ku kashe su haythu saqiftumuhum duk yanda kuka tadda su wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina waɗannan mun ba ku dama mabayyani akan su dangane da cutar wanda suke muku na'am وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الله أبنجي يتي بزمو مؤمني ya kashe mumini ba sai dai idan kuskure ne wato mutum ya aikata cikin rashin sani ne Allah bai yadda mumini ya zara takobi akan dan uwansa mumini ba wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a Allah bai yarda ba kuma bai kasance ga mumini kamar dai yanda Allah ya ce wa ma kana lakum an tuzu rasulullah bai zamo muku ku cutar da manzon Allah ba to haka kuma bai zamo ga mumini ya kashe mumini ba sai idan kuskure ne ba ya yi ne da nufi ba sai ya kashe shi to wannan kuma wato bai shiga cikin wanda Allah Ubangiji zai azabtar da su ba wa man qatala muminan khata'an wanda ya kashe mumini kuskure ba tare da nufin ya kashe shi ba ya kashe shi fatahariru raqabatin mu'mina abin da yake kansa shine ya yanta wuyaye mumina ma'ana ya samu wani bawa ya ‘yanta shi ko ya samu wata baiwa ya ‘yanta ta bayan wannan kuma wadiyatun musallamatun ila ahlihi tare da diyya wanda zai miƙa zuwa ga iyalan wannan wanda ya kashe musu danginsu to zai biya su diyya wanda za mu yi bayanin diyya ɗin a gaba insha Allah nilla an yi saddaku sai dai idan sun ce sun bari sadaka sun bari kyauta to wannan kuma fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan kuma wanda aka kashe din wato mumini ne amma daga wasu jama'an abokan gaban ku kafirai kenan kamar wani mutum ya yi imani a cikin ku sai aka kashe shi ta hanyar kuskure amma ƙabilunsa kafirai ne gaba ɗayansu to ga hukuncinsa wa huwa muminun fatahariru raqabatin mumina hukunci shine a ‘yantar da wuyaye mumina ba sai an yi diya ba sabila da yin diya kamar da a ƙarfafa waɗancan ɓangaren ne da abin da za su zo su yaki musulmi da shi wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan kuma kisan ya faru ne wani daga cikin muminai ya kashe wani daga cikin wasu wato jama'an da kuna da alkawari tsakaninku da su kun yi alkawarin ba za ku yaki juna ba da aminci tsakaninku da su to fadiyatun musallama zai ba da diya ila ahlihi zuwa ga iyalan wato shi wannan wanda aka kashe din wata hariru raqabatin mumina sannan kuma zai yanta wuyaye mumina faman lam yajid wanda bai samu dama ba ka kashe wani baka samu daman wato da zaka yanta wuyaye ba baka da kudin da zaka yanta wuyaye to ga aikin da zaka yi a maimakon yanta wannan wuyayen fasiyamu shaharaini mutatabi'aini za ka yi azumin wata biyu a jere ba tare da ka yanke rana ko ɗaya ba idan ka yanke rana ɗaya to azumi ya rushe sai ka dawo daga farko taubatan min Allah domin ka samu tuba Allah ya karbi tubanka wa kana Allahu aliman hakima Allah ubangiji masani ne da dukkanin abin da yake faruwa kuma gwani ne cikin abubuwan da ya shimfiɗa na hukunce hukunce to wannan aya kamar yadda ya tabbata ta sauka ne akan wato ayyashu gunu abi rabi'a ayyashu gunu abi rabi'a wato ɗaya ne daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi imani ya yi hijira ya zo gurin manzan Allah da kuma shi ayyashi bin abi rabi'a da abu jahal uwansu ɗaya amma ubansu ba ɗaya ba to bayan ya yi imani da manzan Allah ya yi hijira abu jahal sai ya ɗauko wani sunansa alharis ibn yazid ya masa rakiya zuwa madina domin su taho da wannan ɗan uwan nasa ayyashi ibn abi rabi'a kenan domin su taho da shi suna tafiya sun shiga sai suka gamu da shi da suka gamu da shi sai ya gudu ya hau saman dutse sai abu jahal ya yi ta kiransa da cewa mahaifiyanmu ta fito rana ta zauna ta ce idan baka dawo ba za ta halaka sabila da zamanka a gurin wani ya ambaci sunan manzan Allah don haka maza maza ka sako ya yi ta masa musanada dai yana masa maganganu har sai da ya sako bayan ya sako sai a suka kama shi suka ɗaure shi shi abu jahal kenan da alhari ibn yazid suka ɗaure shi da suka ɗaure shi sai suka masa bulala suka yi ta dukansa suka yi ta dukansa sai suka kai shi sai ayyashi ibn abi rabi'a sai ya ce ma alhari ibn yazid ya ce lallai duk ranan da na samu kaina a sarari to sai na kashe ka idan wani dan uwana ne ya min kaza ai kai ba dan uwana bane sai na dauki fansa akan kai faɗa masa haka shikenan bayan abin da ya faru ya faru ya koma sai wasu suka yi imani sai kuma hijira ya sake tabbata sai suka yi hijira suka tafi gurin manzon Allah ayyashi sai ya bi su ma'ana ya sake barin makka ya koma madina to da ya tafi madina sai ya haɗu da alharis ibn yazid da ya haɗu da shi sai ya kashe shi bai san cewa alharis ibn yazid ya musulunta ba sai ya kashe shi shi kenan ya zo gurin manzon Allah ya ce shi ga abin da ya shi bai san bai san wani ya musulunta ba kuma ga abin da ya faru tsakaninmu ga abin da ya faru ga abin da ya faru to sai aka saukar da wannan aya domin wato a nuna hukuncin wanda ya yi kisa cikin rashin sani akwai kisa cikin sani akwai kisa cikin rashin sani to wanda ya yi kisa cikin rashin sani ga hukuncin sanan wanda ya kisa cikin rashin sani zai yanta wuyaye mumini ko wuyaye mumina ma'ana wani wanda yake cikin halin bauta ko wata wanda take cikin halin bauta mace ka ‘yanta ta ta zama musulma tana bauta ma Allah ta'ala wannan shine na farko na biyu kuma ka fitar da diya wannan diyan raƙumai ne guda ɗari raƙumai guda ɗari idan shanu ne shanu guda ɗari biyu idan akuyoyi ne akuyoyi guda dubu idan zinare ne wato wato yana ɗaukan dirhami dubu biyu idan wato idan azurfa ne yana ɗaukan kilo talatin da bakwai da ɗigo biyar yana nan dai kamar yadda suka fi fitar da hukunci ɗin wanda idan muka duba za mu ga shi diyan nan a yanzu a naira duk da dai ban na bincika domin na gano ainihin abin da diya yake daidaito a kuɗi naira ban samu tahdid ɗin ba amma dai na ji an ce ya kai miliyan ɗari ya kai miliyan ɗari ka kashe mutum cikin rashin sani wannan ba ana maka maganan wanda ya kashe mutum da gangan ba ne a ana maka maganan wanda ya kisa cikin rashin sani kisa cikin rashin sani zai iya zama wa ka kaɗa mutum da mashin ko ka kaɗa mutum da mota ko ka zo kuna wasa da mutum kawai ka ɗan tunkuɗe shi sai ya faɗi ya mutu ko kuma a'a ka zo kana hukunta wani mai laifi amma ba ka hukunta shi da abin da adatan wannan abun yana kisa ba an gane ko kamar ka ɗauki bulala ka gane mutum bulalan da bai shige biyar ba washi gari ya mutu wannan ai ba kai ka kashe shi ba ko ba haka ba ba kai ka kashe shi ba ko ko dai dukkanin abin da ya shafi kuskure wanda ba da manufa aka yi shi ba duk abin da ya shafi kuskure amma kisan da aka yi shi da manufa to wannan kisa hukuncinsa shine a kashe wanda yayi wannan kisan walakum fil kisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun kutiba alaikum idza hadara ahdakum al maut in taraka khaira al wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan ala al muttaqin ko faman baddalahu sami'ahu fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna to haka Allah yace walakum fil kisasi hayat Allah ya ba ku dama cikin kisasi idan an kashe maka ka kashe idan an kashe maka rai ɗaya kai ma a kashe ran da aka kashe kai ma wato ran da ta yi kisan ita ma a kashe ta aka yanke hannun wani hannun da aka yanke shi ma a yanke idan aka fasa idan wani wanda ya fasa idan shi ma a fasa idansa haka addinin musulunci ya tanadar da hukuncinsa to Allah ubangiji ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a bai zamo ga mumini ba ya kashe mumini sai dai idan kuskure ne sai dai idan kuskure ne ba cikin rashin ba cikin sani bane wa man qatala mu'minan khata'an wanda ya kashe mumini ta hanyar kuskure fatahariru raqabatin mumina zai yanta wuyaye mumina zai yanta wuyaye mumina wadiyatun musallamatun ila ahlihi kuma zai bayar da fansa na diya wato wanda zai mika zuwa ga iyalan wanda wanda aka kashe shi illa an ya saddaku sai dai idan sun yi sadaka fa in kana min qaumin aduwwin lakum idan kuma wanda aka kashe din daga mutanen da kuke gaba da su ne kafirai wa huwa muminin shi kuma wanda aka kashe din mumini ne to fa tahriru raqabatin mumina za a yanta wuyaye mumina ba sai an ba da diyya ba ba sai an ba da fansa ba wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan kuma daga mutanen da tsakaninku da su akwai alkawari ne fadiyatun musallama za a ba da diyya ila ahlihi zuwa ga iyalan wanda aka kashe ɗin wata hariru raqabatin mumina za kuma a ‘yanta wuyaye mumina faman lam yajid wanda bai samu haka ba fasiyamu shaharaini mutatabi'aini taubatan min Allah zai yi azumin wata biyu a jere domin neman gafaran Allah wa kana Allahu aliman hakima Allah ubangiji masani ne kuma Allah ubangiji gwani ne na yi mana bayani a baya cewa a muhimmu da Allah Ubangiji ya ce fadiyatun musallama to diya ɗin nan an ƙiyasta shi a matsayin raƙumi ƙwaya ɗari raƙumi ƙwaya ɗari idan kuma shanu ne ƙwaya ɗari biyu idan kuma akuyoyi ne ko tumaki ƙwaya dubu ɗaya idan kuma riga ne na ado riga ne na ado ainihin manya-manyan gara kenan misali in da a misalta a yanzu to kwaya ɗari biyu idan kuma wato zinare ne zinare kuma shine dinare dubu yana nan dai kamar yadda yake idan warak ne warak shine abin da ya shafi kuɗin mutanen iraki da farisa da khurasan to shi kuma ana ba da isna ashara alfa dirhamin dirhami dubu goma sha biyu to haka dai Allah Ubangiji ya hukunta idan kuma wato ya zama daga wanda ba ku da wato ba musulmai bane kabilan da ba musulmai bane su kuma idan kun ba su wannan ƙarin ƙarfin da za su yaƙe ku da shi to illa abin da Allah ya fardanta mutum ya ya ya ya yanta wuyaye mumina idan kuma baya da ikon da zai yanta wuyaye mumina sai ya yi azumin kwana sittin mace kuma idan mutum yana azumi wato ya ɗauki azumi ɗin ba zai sha ruwa ba har sai ya sauke sittin ɗin idan kuma wani abu ya faru da shi na rashin lafiya wanda wannan rashin lafiyar zai kai shi zuwa ga halaka to zai sha ruwa idan ya waraka daga wannan cutar sai ya karasa wasu kuma sun ce ba zai sha ruwa ba ko yaye zai kasance ba zai sha ruwa ba idan kuma mace ne ita ma ba za ta sha ruwa ba idan ka yi hamsin da takwas ka sha ruwan ɗaya to gaba ɗaya hamsin da takwas ɗin da kai sun rushe sai ka dawo daga farko idan mace ne kuma tana cikin yi haila ya zo mata to za ta yanke he jini ya yanke mata sai ta ɗaura azuminta sai ta cika azumin don haka sai wasu kuma suka ce a gefe guda idan wato wanda aka kashe bawa ne koko idan wanda aka kashe mace ce to za a ba da rabin diya ne na namiji ko idan a namiji za a ba da raƙumi ɗari mace za a ba da raƙumi nawa kenan hamsin idan namiji za a ba da tumaki dubu mace za a ba da tumaki nawa kenan ɗari biyar ko sabila da sai suka yi hukunci suka ce kiyasan da faɗin Allah lizzakari misla hazzul unsayaini ko namiji yana da rabon mata biyu don haka wajen kisa wato idan an kashe mace za a ba da diya ne wannan diya da za a bayar zai zama rabin rabin na abinda za a bayar wa, wa, wa namiji ne an gane ko sai kuma idan misali misali idan namiji ya kashe mace wannan ba za a ce ba za a ce saboda shi namiji ne ko ko idan misali mace ta kashe namiji ba za a ce za a kamo mata guda biyu a kashe a maimakon wancan namijin guda ɗaya ba a'a yanda dai Allah ubangiji ya faɗa cikin alkur'ani a cikin suratul ma'ida ne ina tsammanin aya na 45 wa katabna alaihim annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas Allah ya rubuta annan nafsa bin nafsi wanda ya kashe rai a kashe shi wal aina bil aini wanda ya kwakule idan wani a kwakule nasa wal anfa bil anfi wanda ya gutsire hancin wani a gutsire hancinsa wal uzna bil uzni wanda ya yanke kunnan wani a yanke kunnansa was sinna bis sinni wanda ya karya hakorin wani a karya hakorinsa wal yuruha qisas jin ciwo kuma idan ka jima mutum ciwo kai ma sai a ji maka ciwo a yanda ka ji masa ciwo daidai da abin da ka masa in ka in ka ɗauki reza ka karci mutum a hannunsa kai ma a ɗauki reza a karce ka idan kai ɗan tsara suka ne ka sari mutum kai ma a sare ka daidai da daidai wal juruha qisas faman tasaddaqa fa huwa kafaratul lahu wanda kuma bayan an zalunce shi an kashe shi sai iyalansa suka ce sun yafe to wannan yafiyar zai zamo kafara a gare shi ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وندا بي hukunci da abinda Allah ya saukar ba to ya shiga cikin zirin azzalumai an gane ko to wannan shine abinda Allah ubangiji ya faɗa na hukuncin wanda ya yi kisa cikin rashin sani da wanda ya kashe daga cikin wato waɗanda ba musulmi ba ne da kuma wanda ya samu kansa cikin kisan ganganci to dukka ga hukuncin da Allah ubangiji ya tabbatar na'am ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما الله يتشي ga hukuncin wanda ya kisa ta hanyar ganganci nan wanda da mu ga ayoyin alkur'ani gaba ɗaya da Allah zai saukar da ƙur'ani wato matakin farko na sauke alkur'ani an sauke shi ne duf'atan wahida duf'atan wahida daga baitul daga lauhul mahfuz zuwa sama'ud duniya daga sama'ud duniya kuma sai ya sauka munajjaman mufarraqan a rarrabe zuwa ga annabi Muhammad a rarrabe zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam gwargwadon alwaƙa'i'u da al'ahdas wato abubuwan da suke faruwa da abubuwa na waƙi'o'i idan kaza ya faru sai a saukar da aya ta dalilin kaza yanzu kaga misali kaman ayan da muka karanta a baya wa ma kana lil mu'mini nan yaqtula mu'minan illa khata'a wannan ayan ya sauka ne dalilin wannan ayyashi bunu abin rabi da alharisu bunu yazid kaga dalili ne wani sababi ne yasa ayan ya sauka shi yasa akwai ilimi na asbabun nuzul dalilan saukan ayoyi ko to nan ma Allah sai ya fitar da hukuncin wa hukuncin wanda ya kisa da gangan ga hukuncin wanda ya kisa cikin rashin sani to ga hukuncin wanda ya kisa da gangan kuma wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini muta'ammidan da gangan ya ganganta kisa ya kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannamu sakamakonsa shine wutan jahannama khalidan fiha zai dawwama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah yayi fishi da shi wa la'anahu kuma ya nisanta shi ya la'ance shi wa a'adda lahu azaban azima kuma ya tanada masa azaba mai girma wannan aka ce abin da ya faru idan aka kashe maka wani sai ka karɓi diya dangane da wanda aka kashe kamar misali a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce an kashe wani mutum da aka kashe wani mutum manzan Allah sai ya tura zuwa ga gurin da aka samu wanda aka kashe shi manzan Allah ya ce ma wannan kabila lallai lallai ya zama wajibi ku fito da wanda ya yi wannan kisan ya zama wajibi ku fito da wanda wanda yayi wannan kisa aka bincika aka bincika aka bincika suka dawo suka ce ya rasulullah mu fa ba mu samu wanda yayi kisan nan ba manzon Allah ya ce idan ba ku samu wanda yayi kisan ba to dole ku dauki ɗayan biyu ko ku fito da wanda yayi kisan ko kuma ku haɗa diya ku biya wanda aka kashe musu
ya rasulullahi mun dauki na biyu tun da bincika ba mu samu kisan ba to za mu haɗa diya mu zo mu biya fansa na wanda aka kashe suka haɗa diya suka zo suka kawo da wanda aka yi masa kisan shine bulkis bunu zubaba wanda aka yi masa kisan kenan aka bashi raƙuman ɗari ya korara raƙuman ɗari jeji sai shaidan ya hassala shi ya ce wawa yanzu kai a kashe maka rai guda ka zo ka karɓi raƙuma ɗari an ƙwace maka rai an barka da raƙuma ya faɗi wannan ya ji haka a ransa shaidan ya zuga shi shikenan sai ya dawo da ya dawo sai ya je ya tarar da wani a kabilan ya je ya kashe shi shi yasa idan dai har ka karɓi diyya to ka zo kuma ka ɗauki fansa daga baya to kashe ka za a yi idan ka ce kaya ce daga baya ka zo ka yi kisa kai ma kashe ka za a yi sabila da Allah Ubangiji ba a magana a gurinsa a janye to tun da ya riga ya karɓi diyya ba zai zo daga baya ya ce ya janye ba ba zai yiwu ba haka to da ya zo sai ya je ya nemi wani ya kashe shi kenan sai ya gudu makka da ya gudu makka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk yanda aka ganshi jininsa ya halatta duk yanda aka ganshi ko ranar da manzon Allah ya shiga fatku makkata garin makka ranar fatku makkata annabi ya ce wanda ya shiga gida ya ɓuya a bashi wanda ya ji dan Abu Sufyan a bashi wanda ya shiga ɗakin Ka'aba ya ɓuya a bashi amma annabi ya lissafa wasu mutane ya ce ko a jikin wato Ka'aba suka suka je suka kankame suka rungume shi dan neman aminci manzon Allah ya ce kar a basu a kashe su a cikin su akwai wannan shi Bilkis ibn Zubaba din haka kuwa ya faru ranar fatu makkata ya je ya rike astarul Ka'aba ya rike sabila da yana neman aminci haka kuwa aka kashe shi aka tsaftar da jininsa to duk wanda ya kisa kawai kashe shi ake yi haka wanzan Allah yake yake faɗi dan masai da tuna Fatima yake yake Fatima yar Muhammad da a ce za ki yi sata to da zan yanke hannunki da za ki yi sata da zan yanke hannunki hukunci shine ka fara tsayar da hukunci a kan ka kafin ka tsayar da hukunci a kan wani ka gane ko ba idan wani ya yi laifi ka bayyana laifinsa idan naka ya yi laifi ka ɓoye ba kamar yadda yanzu za ka ga 'ya'yan manya idan sun yi laifi su shari'an ma ba a yi ma gaba ɗaya kawai sai a ɓatar da fayil ɗin a nemi fayil ɗin gaba ɗaya a rasa kawai an ɓatar da hukuncin amma idan wani ne sibiliyan faran hula ya yi to shi kuma duk hanyoyin da za a bi na matakin hukunta shi da a hukunta shi to wannan ba addinin musulunci ba ne addinin musulunci babu ruwansa da wane ɗa ne wane ba wane a'a wane ya fi wane babu ruwansa da wannan laisa li arabiyyin fadlun alal ajami illa bittaqwa يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم dukanmu ‘ya'yan annabi Adamu ne, saboda haka dangane da hukuncin Allah na hannu sawasiyatun, mu ɗin nan gaba ɗaya mu daidai muke dangane da hukuncin Allah, ba wani wanda za a za a saukar masa da hukunci sabila da shi kaskancacce ne idan mutum kuma ɗan masu girma ya yi abace ba za a saukar masa da hukunci ba hukunci gaba ɗaya ne abin da ya halakar da banu isra'ila kenan haka manzon Allah ya faɗa idan wani kaskancaccen mutum ya yi laifi sai su hukunta shi idan kuma mutum maɗaukaki ya yi laifi shikenan sai a bar shi kawai to wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha sakamakonsa shine da ya dawwama a cikin wutan jahannama wa ghadiba Allahu alaihi Allah ubangiji yayi fishi da shi wa la'anahu kuma ya la'ance shi wa a'adda lahu azaban azima kuma ya tanadar masa da azaba mai girma malamai sun yi saɓani dangane da jama'a da suka taru suka kashe mutum ɗaya kamar mutane goma su taru su kashe mutum ɗaya za a kama ɗaya ne a cikin su a kashe kuku da a kashe su gaba ɗaya to jamhur mafi yawa suka ce gaba ɗaya su za a kashe su gaba ɗaya su za a kashe su mutane goma su taru su yi ta dukan mutum ɗaya su caccaka masa wuka kowa ya zamanto yana da hannu cikin kisan wannan mutumin to gaba ɗaya su kashe su da ai shine wai ake cewa cikin maganganun masu hikima suka ce wai wani malami shi masani ne shi amma iya abin da Allah ya bashi ilimi shi gaba ɗaya iliminsa ya tare ne cikin ahdari littafin da ake ce masa ahalari shi gaba ɗaya ilimin sa cikin ahalari yake da ahalari yake kowane hukunci sai aka ce to sai wani ya zo ya ce to zai gwada shi ya gani yana son ya san wani hukunci amma shi yana tunanin ba wannan hukuncin a ahalari yana son ya gane yaya zai iya ba da wannan hukuncin sai ya ce masa Allah shiga fata malam sata aka yi da aka yi sata tsakanin mutane uku sai aka rasa wanda ya yi sata amma tsakanin mutane ukun aka yi sata idan an ce wane ne ya ɗauka sai wane ya ce ba ni na ɗauka ba wane ne wane ma ya ce ba ni na ɗauka ba wane ne sai suna rawun da abin tsakaninsu saboda haka da me da ka mana hukunci cikin akhbari sai ya ce haka ne sai ya shiru ya ce idza ta ayyanatin najasatu gutila mahalluha wa in tabasat idan najasa ya bayyana a wanke iya gurin idan kuma ta ta gaba ɗaya a wanke shi saboda haka gaba ɗayan ku da hannu amma la ne irin na lugza hakan nan da akan kawo na wato tarifa hakan nan na'am to haka idan wasu mutane suka yi musharaka wajen kashe wani suka yi musharaka wajen kashe wani to gaba ɗaya su da kashe su idan dai sun kashe shi ne da gangan shi ne annan nafsa bin nafsi din idan wasu mutane suka yi musharaka wajen kashe wani ta hanyar kuskure ko ba haka ba kamar misali wato barawo ya yi sata sai suka zo wajen kama barawon da hukunta barawon sai suka ya kai ga sun kashe barawon kuma suna da yawa shikenan za su yi azumi gaba ɗayansu ba wai mutum ɗaya bane zai gaba ɗayansu ya shafe su dukkansu za su yi azumi dukkansu gaba ɗaya za su yi azumi sai dai kuma idan ana ba da diya wajen haɗa diya gaba ɗayansu za su yi musharaka wajen haɗa diya shi yasa abin da ya shafi lamarin diya din nan da a ce mutum zai yi kisa ya zamo baya da kuɗin da zai bayar diya wanda Allah ubangiji ya ce fadiyatu musallamatun ila ahlihi din nan ko to kabilun su su za su haɗu su yi taro sisi a haɗa a biya wannan diya su da su haɗu su yi taro sisi wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza ya biya wannan diyan sannan kuma ya yi azumin kwana 60 sai dai yanzu ne diyan ba a yi ba a yi mafi yawa na ka ga mutum ko yana da daman da zai bada diyan ba zai bayar ba sai dai ya fake a jikin azumi kawai kuma wannan diyan wajibi ne ko ko a ce za a bada diyan miliyan biyar ko ko miliyan uku wannan diyan miliyoyin kuɗi ne masu yawa ya kai miliyan ɗari kuma ana bada wannan diyan ne sabila da ararrashi zuciyan wanda aka kashe musu dan uwa ko to a zamanin yanzu kamar yadda zamani ya lalace mutum yakan ɗauki ɗansa ma ya je ya sayar sabila da abin duniya to kaga wanda aka kashe masa da aka ɗauko miliyan kaza aka bashi shi kan ai gobaran titi ne a jir dai ta gaba ta kai shi sabila da yanda yanzu zamani ya lalace za ka ga idan wani dada a kashe masa ma a ɗauko diyan a bashi shi ya fi masa ma a billah Allah ya tsare mu da irin wannan asara Allah ya tsare mu da irin wannan asara ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا فدي cikin ingantaccen hadisi hadisin Khalid ibn Khaddash wanda an karbi hadisin ne daga sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abdullah ibn Buraida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qatlul mu'mini a'zamu inda Allah min zawali dunya kashe mumini ya fi a gurin Allah ya fi gushewan duniya gaba ɗaya da a kashe ran mumini kwaya ɗaya gwara alkiyama ta tsaya kaga ashe kuwa yanzu ana fusatar da Allah mutane nawa aka kashe su babu dalili da a shiga gidajen mutane a kama su a kashe su a shiga rigagen fulani a kama su a kashe su a tsara mutane a hanya ba ji ba gani a kashe su a kama mata a yi musu fyaɗe a kashe su a kama yara shi yasa wato kofan farko na fitan ƙasanmu cikin bala'i shine dakatar da zubar da jini cikin al'umma ma dama jini yana zuba cikin al'umma to fitina zai yi ta yawaita fitina zai yi ta yawaita wahalar rayuwa zai ta yawaita talauci yayi ta yawaita bala'o'i ta ko ta ina sabila da mene ana kashe wanda basu ji ba basu gani ba a kashe yara a kashe mata a kashe tsofaffi inda akwai labarin da na ji daga cikin barnan da 'yan ta'adda suka yi a Sokoto aka ce akwai wanda tsoho ne yana kwance ne yana kwance a gadon rashin lafiya suka je suka zuba masa kalanzir suka cinna masa shana suka kona shi mace da ɗanta tana da ciki tana ɗauke da ɗa a hannunta tana da wani cikin kuma aka cinna mata a shana aka ƙona ta da ɗan hannunta da na cikinta na cikinta sai da ya bulluko duk a najeriya ke wannan abu duk a najeriya wani abu ma ɓoyewa ke ba a faɗa tabiya da munin abun kuma wallahi idan ka bincika za ka samu interest ne na wasu mutane akan duniya sabila da dole za ka samu wannan kashe-kashen akwai interest na manya-manyan mutane a cikinsa akwai shine wani wai ya ce wai wai wai wai wato abin da ya shafi kashe mutane da ake yi yana da alaƙa da su waɗanda mahukuntan mutane ne suna siyasa da jinin mutane ana wato har ana sauke shi a kan limanci gaskiya kuma ya bara kashe mutane da ake yi din nan siyasan waɗannan azzaluman ne waɗannan butulan mutane da suke bautar da mutane siyasan su ne mafi yawa wallahi sun san yadda za su yi sadaki abu sun sani sun sani sarai yan ta'addan baka ga har aka shiga aje a yi hira da su ba yaya aka yi aka je aka yi hira da su ba a san yadda da a yi aje a kamo su ba a hukunta su dan ta'adda har yana da bakin magana zai yi magana ya sake a social media ya yi barazana ma gwamnati ya ce 24 hours ki kawo min kaza in ba haka ba yanzu zan yi kaza gwamnatin kuma ta yi gwamnati kenan wannan ai duk gwamnatin da wani zai wani karfi zai tsaya a gabanta wannan ba gwamnati ba gwamnati mai karfi ita ce gwamnatin da babu wani abin da zai tsaya a gabanta bata murkushe shi ba in ta yi niyyar murkushe shi amma da a yi ta lallaba 'yan ta'adda a yi ta lallaba to wannan shine matsalolin da al'umman mu suke ciki wanda kuma matsalan farkon dangon da za a fita cikin matsalan da najeriya take ciki shine a dakatar da zubar da jinin al'umma a dakatar da zubar da jinin al'umma kuma wallahi wallahi galibin su ba zubar da jinin nan yake damu su ba bai dame su ba su galibin su bai dame su ba galibinsu siyasansu ya fi musu komai a kan siyasansu babu abin da ba za su iya ba a kan siyasansu da kuma duniyan da suke nema babu wanda ba za su aika shi lahira ba zuciyansu ya riga ya ƙeƙashe fahiyya kal hijarati au ashadda kasuwa ya fi dutse ƙeƙashewa ya za kawai Allah ya kama na mafita kawai Allah ya kama na mafita ma kasan mu tana cikin wani hali tana cikin wani hali idan ka fita kasashen waje ka je kaga yadda suka ci gaba kaga irin alkhairai da albarkatun da Allah ya zuba cikin Najeriya wallahi dai ka ja Allah ya isa kawai sai dai ka ja Allah ya isa kabila da yadda zaka ga taqaddum arzikin da Allah ya ba ma Najeriya da irin albarkan ƙasa da Allah ya bata da ma'adani da Allah ya bata da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza idan ka je ƙasan da su arzikin su shine zallan noma idan ka shiga ƙasan kaga irin abubuwan da suke ciki sai kara zan Allah ya ba mu mafita kawai za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kashe mumini kwaya ɗaya to ya ci ma Allah akan duniya gaba ɗayanta ta tashi a wani hadisin kuma daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cewa ya manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ya nuna ɗakin Ka'aba ya ce jinin mumini kwaya ɗaya alfirmansa ya fi alfarman ɗakin Ka'aba gurin Allah jinin mumini ɗaya ya fi alfarman ɗakin Ka'aba gurin Allah saboda haka zaka ga wato Allah Ubangiji ya sa masu tsauri dangane da wato kisa a kashe mutum a kashe mutum wato he al'amari ya kai ya kawo ya je sidratul muntaha ne za a ce an dauki ran mutum an kashe mutum Allah ubangiji ya kiyaye mu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda ya kashe mumini da gangan fa jazaohu jahannamu khalidan fiha sakamakon sa shine wutan jahannama zai tabbata a cikin ta wa ghadiba Allahu alaihi Allah ya yi fushi da shi Allah ya tsare mu wa la'anahu kuma Allah ya la'ance shi wa a'adda lahum mai girma ga wanda ya samu shine wasu suka ce to wanda ya kashe rai ba za a karɓi ta ba kenan kwata-kwata tun da gashi nan an Allah Ubangiji ya ce eh, eh, inna Allah yaghfiru an an yushraka bihi ko wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u Allah baya gafarta mu wanda ya masa shirka amma yana gafarta da ma duna zalika abinda ba shirka ba ga wanda ya ga dama ko ga wanda ya ga dama to sai suka ce to da Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wannan yana nuna cewa idan ka kashe rai gaba ɗaya Allah ba zai karɓi tubanka ba kenan sai aka yi sabani akai wasu suka ce wanda ya kashe rai ko ya tuba Allah ba zai karɓi tubansa ba haka haka wasu suka ce saboda wasu hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka dogara da shi wasu kuma suka ce a Allah ubangiji tunda yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u to duk abin da bai shafi shirka ba shirka ma Allah ya ce idan ka tuba daga shirka zai karbi tubanka kuma babu babu laifin da ya kai shirka girma ko inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma aka ce to shirka ma Allah ya gafarta ballanta na mutum ya yi kisa idan dai mutum ya yi kisa ya tuba Allah ubangiji zai karɓi tubansa sai dai suka ce wannan aya na wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu shine karshen ayan da ya sauka dangane da hukuncin wanda ya kisa akwai wannan ayan na wallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhara ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يف... ولا يزنون كو ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يداعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما wannan ayan Allah ubangiji ya ce wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wanda ba su kiran wani Allah daban koma bayan Allah wala yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi ba su kashe rai wanda Allah ya haramta sai da sai dai da gaskiya sai da dalilin da Allah yace a kashe ran wala yaznuna ba su zina wa man yaf'al zalika wanda ya aikata kisan rai ko ko yayi zina ya kashe wanda Allah bai ce a kashe shi ba yalka afama zai gamu da sakamakonsa na wannan laifi mai girma da yayi yuda aflahul azabu da annin rubanya mishi azaba yawmal qiyamati ran alqiyama wa yakhludu fihi muhana kuma zai dawwama cikin wannan azaban na wulakanci Allah sai ce illa man taba sai wanda ya tuba wa amana yayi imani wa amila amalan salihan wasu sai suka ce to Allah ya ce wanda yayi kisa ya zo ya tuba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai suka ce to ai wannan ayan da wancan ayan na suratun nisa'i wanda muka karanta yanzu wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan tsakanin su wata shida an saukar da wannan aya na wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara sai da aka yi wata shida aka saukar da wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan kuma wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan ita ce karshen ayan da ta sauka dangane da hukuncin wanda ya kisa dan haka sai suka ce to wannan hukunci na ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها shine tabbataccen hukunci sabila da shine ayan da ya sauka na karshe akan hukuncin wanda ya kashe mumini da gangan za mu tsaya anan sabila da kurewar lokaci abinda muka karanta daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana muna da lokacin tambaya to bismillah
akwai tambayin mutumin da yake tambaya game da mutumin da yake hana a yi roƙo saboda manzon Allah in ma an roƙa ba zai bayar ba in dan manzon Allah ya kashi to wai wani ya ce shi in an roƙa dan annabi ba zai bayar ba kun ji fa in an roƙe shi dan annabi ba zai bayar ba to wannan dama haka ya kamace shi shi ko ba haka ba yawwa mu kan da da mu da rayuwar mu da kayan mu dinna manzon Allah ne an roƙa dan manzon Allah da mu ce gashi abin da ya fi komai sauki shine ka ce ba mu dan annabi wallahi za mu baka idan ma ka zo ka nuna mu baka dan Allah kai gatsali baka hada shi da annabi ba ba za mu bayar din ba ba za mu bayar ba in dai da ka zo ka ce a bani dan Allah kuma ka ki ka hada Allah da annabi saboda wani abu a zuciyanka ba za mu bayar ba ranan alkiyama mu tsaya a gaban Allah da kai mu ga waye ne laifi Allah bai raba tsakanin shi da annabi ba da'an Allah da da'awa manzon Allah duka daya ko wa adiqullah wa adiqur rasul ko hijira zuwa ga Allah hijira zuwa ga manzon Allah duka ɗaya ko wa man yuhajir ila Allah ko wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi ko yardan Allah da yardan manzon Allah a haɗe eh menene wannan aya yake cewa eh wanda Allah yake faɗi dangane da gwama yardansa da gwama yardan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku tuna min ayan wallahu wa rasuluhu a haƙo an yurduhu ko in kanu muminina ko ga cutar da Allah da cutar da manzan Allah duka ɗaya wanda ya cutar da Allah ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi sallama akwai wani ayan da ya faɗa ku tuna min ayan innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wanda ya cutar da Allah ya cutar da manzan Allah saboda haka bayar ma Allah da bayar wa manzan Allah duk ɗaya ne kuma kafirai ma ai sun yadda da akwai Allah annabi ne ba su yadda da shi ba ko saboda haka bayarwa dan manzan Allah wannan ya tabbata a cikin hadisai da yawa kuma Allah ma ya mana dan manzan Allah tunda Allah ya ce wa ma kana Allahu li yu'azzibahum wa anta fihim Allah ba dai azabtar da su ba saboda kana cikin su ashe da annabi baya nan da an mana azaba kenan amma kana Allahu mu'azzibahum mustaghfirun to haka wato duk wanda zai faɗi wannan yayi rashin kunya ne ma annabi kawai ya raina annabi ne ya raina annabi ne kuma munafukai su ne suke faɗa ya kuluna menene wannan ayan na suratul munafiki ne yake faɗi humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu kar ku bayar ma wanda suke gurin annabin nan sai kaga mutum ma in mai bara ya zo ya ambaci annabi shikenan sai kaga an haushi da faɗa kai kana son mu baka ka ambaci Allah kana shirka wai ka hada Allah da annabi shine shirka to Allah shi ya fara koya mana shirka inda ya hada shi ya mana wannan tunda a sallah sai mun hada shi da annabi haka ne a shahada sai mun hada shi da annabin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi rashin imani ne yasa suke faɗan haka Allah ya kiyaye mu Allah ya kara mana mu shehi Allah ya kara mishi lafiya ke faruwa a ƙasar mu kawo kansa waɗanda suke kawo matsaloli da taɓarɓarewar tsaro a ƙasarmu Allah ya mana maganinsu Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ya kaskanta kafirci da kafirai Allah ya saka mu cikin masoya annabi na gaskiya Allah ya saka mu cikin masu yin rakiya wa manzon Allah maulanmu shek ɗahiru Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana Allah ya dawo mana da shi lafiya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul Fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا فاته لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم